الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى haɗuwa a wannan rana ta lahadi 30 ga watan safar jira 1447 wanda ya muwafaka da 24 ga watan takwas shekara ta 2025 miladiya za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka wanda ya shahara da lamiyatul af'al ta ibn malik rahimahullahu ta'ala littafin da ya rubuta domin bayani akan matsaloli na tasirifi a darasinmu na 18 kenan wanda mun kwana satin da ya gabata a ƙarshen fasuli bayani akan fi'ili wanda yake lam yusamma fa'ilu mun tsaya ƙarshen baiti na 46 za mu tashi fasulun fi fi'ilil amri a baiti na 47 ibn malik rahimahullahu ta'ala yake cewa min af'alal amru af'il wa'zuhu lisiwa هو كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا والهمز قبل لزوم الضم ضم ونح واجزي بكسر مشم مشم الضم قد قبلا وجزي بكسر مشم الضم قد قبلا وشذ بالهذف مر وخذ وكل وفشا وأمر ومستندر تتميم خذ وكلا ابن مالك رحمه الله تعالى يتشي فصل أي هذا فصل في فعل الأمر أي في بيان أحكام فعل الأمر ko kuma fi bayani siyagati fi'ilil amri wannan fasili zai yi bayani akan yadda ake narko umarni lokacin da kake son ka bayar da umarni ga wani to za a koya ma hanyoyin da za ka bi to me yasa ka buƙaci wannan bayani to ai an faɗa dama fi'ili muna da sulasi muna da ruba'i muna da kumasi muna da sudasi to kaga daban-daban ne to kowane akwai hanyar da za a bi a narko umarni daga cikinsa to shi yasa kake da bukata a yi ma bayani sannan kuma fi'illan nan kashi-kashi ne ta wajen yadda ake furta mubari'ansu don dama fahimtar mubari'i mun yi bayanin mubari'i a baya ai to fahimta sa shi zai taimake ka ka iya fidda amri gare shi in baka fahimci alfi'ilul mubari ba to ba za ka iya fahimtar yadda za ka narko umarni ba to sai malam ya ce al'amru kaga shi fi'ili amri min af'ala idan ya zamo daga wazanin af'ala ne sulasi mazidi kenan bi harfin wahid wanda aka ƙara masa hamza a farko ko asalinsa fa'ala ne to sai aka ƙara masa hamza sai koma af'ala to in umarnin da za ka yi daga asalin fi'ilin af'ala ne yuf'ilu to sai mala ya ce af'il wannan ma'aunin za ka ɗauka to cikin bayanan da za a yi wannan ya fi kowane sauƙi a karama yi kurimu sai ka ce mi a kirim a zahaba yi zuhibu a zuhib a ƙara'a yi ƙuri'u a ƙare a ƙa'ada yi ƙu'idu a ƙa'id ila akhirihi a alama yi ulimu a alim shi kenan babu wata wahala kawai ma'aunin a ɗaya za ka riƙe to cikin masailu ɗin da za a faɗa wannan ya fi kowane sauƙi saboda shi bai da ka haddace a fa'il shi kenan wannan dai a hina haddatuwa ko ko da cikin minti goma ne to duk sanda ka samu fi'ili ka ga madinsa daga wannan ma'aunin ne to dama kuma an faɗa ma yadda za ka faɗi mubari'i an faɗa a baya to yanzu abin da kake da bukata shine amur to kawai sai ka auna shi da ma'aunin af'il shi kenan ka gama da wannan babi sai na biyu wa'azuhu ka jingina umarni lisiwahu ga wani ma'aunin af'ala menene wani ma'aunin fa'ala a fi'il kuma kaga irin su fa'ala eh irin su fa'ila irin su fa'ula irin su in fa'ala da makamantarsu haka kai dai har zuwa ga su dasi ai shine wani mi a fa'ala yauwa duk wanda ba a fa'ala ba to ya shiga cikin lisiwahu sauran auzanu ɗin da mun kai a baya to sai ya fara daga ciki sai ce kalmu bari zil jazmi Allah zai to zila awwaluhu to za ka raba shi umarnin nan kaman yadda kake faɗan fi'ili mudari majzumi wanda lam ko harafin jazama ta biyo bayansa sai ce uku to zila awwaluhu amma hu mudari inda an cire masa harafin farko shine harafin mudara an cire masa jazimi aka bar shi da jazamarsa a ƙarshe sannan an ka cire masa harafin mudara to wannan in ya zamo harafin da ya biyo bayan harafin mubara'a ba sakini ba ne muna fahimtar wannan ba sakini ba ne wato ko dai ya zama makasuri ko ya zama maftuhi ko yawwa in ya zama madumumi za a faɗi hukuncinsa ƙarshe wato wannan hukunci da zai faɗa yanzu yana magana ne akan mudari'i wanda yake majizumi bayan zamansa majizumi sannan harafin da ya biyo bayan harafin mudara'a ba sakini ba ne ko dai makasuri ko maftuhi to shine za ka faɗi abin da za a faɗa a kansa an gane ko sannan kuma na ƙarshe kuma ba wanda yake eto wannan ma babu bukata tunda dama in harafinsa ya zamo mutaharriki to ba bukatar ai magana hamzatul wasli eh to ina misali shi da misali kamar da haraja me mudari'insa to samai harafin jazama samai lam ka ɗaure shi lam yu da harij to cire min lam to cire yawon ɗin shi ne shi kenan ka yi umarni ta'allama sai ka ce mi mudari'insa ai sai ka biyo ta mudari'i ba ya ce kal mudari'i ba to samai jazimi lam ya ta'allam to cire lam cire harafin mudara'a na farko eh tana da sauki ko ba tana eh eh fahama to daure shi sami harafin jazama to cire jazamin to cire yawon din shi kenan amma ka kiyaye kaga duk misalan da mun ka bayar tun daga yuda hariju za ga yawon ita ce farko ko sannan mi sannan dalun kaga dalun mutaharrika ce haka shi ma ta'allama eh shi ma kaga harafin mutaharriki ne shi ma fahama yi fahimu to kaga shi ma harafin da ya biyo bayan mudari'i abin nan harafin mudara'a kaga shi ma mutaharriki ne an gane ko yawwa to duk sanda harafin mudara'a ya zamo abin da ya biyo baya gare shi mutaharriki ne to hanyar da za ka bi kenan eh hanyar da za ka bi kenan kaga nan ba a maganar ka sa masa hamzatul wasli wanda za a yi bayani a kansa a darasin da ya gabata da zai zo nan gaba an gane ko? ka gani? to wannan shi ne to sai ce wa bi hamzil wasli ai wasil ga can gaba ka ɗauko wawan ɗin nan wasil ka sadar da sakinan harafin da yake da sukuni kana muttasilan wanda ya kasance an sadar da shi bil mahazufi da harafin mudara'a wanda an ka shafi nan sai ka samu fi'ili mudari kuma kana son ka fitar da umarni daga gare shi to dama an ce ka ka bai sai majazumi ka shafe harafin jazama sannan ka shafe to sai ka shafe harafin mubara'a amma harafin da kuma ya kamata a fara magana da shi sake ne kamar daraba me ya mubari insa ya daribu to samai jazama to cire harafin jazama ta mu ce ka sa komai ba harafin kawai za ka cire kaga ba zai yi ba saboda saki ne ne ko yawwa to shi kuma alibtida'u bisakini la yumkin to shine malam yace yanzu tunda kaga shi sakini ne ko to wasil ka sadar da shi wannan sakinin kana wanda kaga ya kasance kamin ka cire harafin mudara'a muttasilan ya sadu bil mahzufi da shi harafin tunda da ka wuce harafin mudara a sai mi to bi hamzil wasli sai ka sadar da shi da hamzil wasli munkasiran harafin na hamzatul wasli din sai ka yi mai kasara yanzu sai ka ce mi idrib idrib an gani zahaba ya zahabu sai ka ce mi ƙara'a ya ƙara'u ƙara'a sai kai masa kasara na fatar an gane to amma wannan in ya zan harafin da ya biyo bayansa shi wannan harafin da ya biyo bayan na mudara ba madumumi ba ne in yana da don hukunci zai bambanta na ana magana in ya zama maftuhi ko makasuri to nan za ka yi mahamzatul wasulimi nan za ka yi mata kasara an gane ko ka gani ko to wannan kenan kaga irin su fahima ya fahamu kaga sai ka ce ifham ko to sai ce wal hamza ai wa bumma ga can kusan ƙarshen eh sai ka haɗa shi da wawun wa dumma kai damma ga alhamza alhamza ɗin nan maf'ulun bihi ne muqaddam kai mahamzatul wasli damma qabla luzumi dammi kamin a kai ga damma lazima harafin da yake da damma lazima to ana hamzatul wasli damma za ka yi mata yanzu kamar nasara me mu zare insa yansuru to samai jazimi to cire jazimin kaga ba zai yi ba sai ka ɗauko hamzatul wasili eh sai ka ɗauko hamzatul wasili ko ina fatar an gane to me bayan harafin da ya biyo bayan harafin mubara'a ni gare ta ban ma abin nan kai ba nunin tuwa ita ce ta biyo bayan harafin mubara'a harafin da ya biyo bayan ta sadun to sadun mi gare ta to ana hamzatul wasl sai kai mata mi sai kai mata dhamma sai ka ce unsur kaga da khala yadkhulu sai ka ce mi eh ka gani qa'ada eh to haka can da kai ma hamzatul wasli kasara saboda harafin yana da ko fataha ko kasara kaga daraba hmm? kaga ra'un kasara gare ta hmm? ita ce ta biyo bayan dadun zahaba to kaga ha'un yana da ne to shi yasa an ka ce can kai ma hamzatul wasli kasara amma nan su ka'ada ya ka'udu dakhala ya dukhulu nasara yansuru to kaga harafin tsakiya mi gare damma to shi yasa nan in ka zo za ka yi mahamzatul wasli damma to kaga daga hashara ne sai ka ce ya hashu ko lam ya hashur to in za ka yi umarni sai ka ce uhshur amma wannan a kiyaye in damma din lazima ce in ba lazima ba ce ba za ka yi me ma'ana in wani dalili ne ya kawo ta yanzu misali kamar fi'ilin mashayam shi sai ka sami wawul jama'a ya za ka ce yamshu lam yamshu ko yamshuna lam yamshu to sai kana son ka yi umarni da shi sai ka ce mi imshu imshu kaga duk da shirin tana da mi amma ai ba asaliya ba ce wawul jama'a ta yi mi ta kawo ta an gane ba lazima ba ce kamar rama yarmi yarmi yarmuna lam yarmu to sai ka cire jazimi sai ka ce mi a irmu na mun ka ce kana ce irmi irmu to nan duk ba za ka ce urmu ba umshu ba eh famshu fi to ka gani to asalinsa da za ka cire fa'on din imshu za a ce to kaga nan da yake magana ya maka magana in ya zama damma din lazima ce ba wai wani shi yasa ya ce baka qabla luzumi dammi don ya fitan maka da waɗanga af'al din da muka ba da misali da su an gane zancen dan maliku to shine wa dhamma kai damma ga alhamza ga hamza qabla luzumi dammi kamil lazim damma lazima to sai ya ce maka wani hau guzi to akwai kuma inda zamma ɗin lazima ce amma kuma wani dalili ya sa an ɗauke zamma ɗin an kawo wani abu daban kila an kawo kasara ko wani abu asalin wurin zamma ce kishi yawancin da muka ba da misali an gane na irmu imshu nan asali don mace yanzu kamar gaza mudari ya za ka ce ya gazu aga za mi gare ta an gane eh to kaga in namiji ne muzakkar sai ka ce mi uguzu shikenan uguzu ka je ka yaki to amma sai ka haɗa shi da ya'ul mukhatabati ta mace mace ce kake son ka ba umarni an gane to don ma na jan ya'ul eh kina dole sai mun canza don ma zuwa gami zuwa ga kasara to anan kasara za ka yi sai ka ce igizi igizi ki je ki yaƙi an gane tare da cewa asali wurin nan damma ce to amma damma ba za ta yi ta ja ya'un ba to shi yasa sai larabawa suka ce in mun ka ce mu yi damma ba zai yi ko kuma abin koda an faɗe shi akwai nauyi da sai sun ka ce kawai a yi masa kasararsa duba da canjin da ya samu to shi ne ya ce bi kasrin sai ka yi masa kasararsa shi hamzatul wasili din abin nan hamzatul wasili din sai ka yi masa kasararsa sai ka ce igizi mushammid dammi kuma kana da zaɓi kana iya shaƙa makasara ɗin nan zamma sai ka yi ishimami eh sai ka ce mi eh iguri iguri iguri aga akwai bambanci da igizi sai ka yi kaman bamma din za ka faɗa kuma sai a ji ka faɗa kasara to ka ka shaƙa ma kasara bamma to al'ishimamu kenan alkasuru ba al'ishimamu an gani? kamar da a me mudari'insa ya da'u to namiji sai ka ce mi udu'u ila sabili to nan mace kake son ka ba umarni kaga yanzu dole sai ka kawo ya ulmi ya ulmu khatabatul mu'annatha eh to dhamman nan na janta ta ainun to kaga dole kasara za ka yi sai ka ce idi'i ila rabbiki kamar can ukunu ti na ka gani daga kanata ne ya kanutu an gane ko to shine sai ka ce idi'i kaga alkasru mukhlasan kenan to kuma ya halatta kai alkasur ma al'ishimam idu'i idu'i ila rabbiki to shi ne mushammadammi ita kasara ɗin nan fuska ta biyu kuma ana iya a shaƙa mata damma ta ji ɗanɗanon damma amma kuma ba damma ake son a faɗa ba to wannan ya halatta shi yasa ya ce ƙat haƙiƙa shi ishimamin gobe la an karɓe shi in kai yayi in kai larabcin yayi amma wannan kawai a lafazi fa yake shi ishimami a lafazi yake ba ya a rubuce za a gaishe eh eh to wannan su ne af'al din to kaga bai ambata maka sudasi dama da humasi da sulasi dama duk a wannan layi suke don suke da fuskar harafin da ya biyo bayan mudara ko ya zama mutaharriki ko sakin yawwa kamar in talaka sai ka ce yan taliku lam yan talik in za ka yi umarni sai ka ce in talik shi kenan haka shi ma istagfara yastagfiru istagfir yawwa saboda harafin da ya biyo bayan na mudara ba madumuni ba ne to shi za ka kalla wurin yin damma ga hamzatul wasili to za ka dubi harafin da ya biyo bayan harafin mubara'a an gane a harafin da ya biyo bayan harafin da ya biyo bayan na mubara'a eh in mazmumi ne to sai ka hamzatul wasli damma yawwa kamar su unsur da mun ka bada misali aga nuna ita ta biyo bayan harafin mudara'a to harafin da ya biyo bayan ta ita kuma nunin sadu to kaga ban magana ta shi sa aka ce unsur a gani ko idrib eh yawwa kaga badun shi ya biyo bayan harafin mudara'a ita kuma ra'un ta biyo baya gare shi to kuma kasara gare ta shi yasa aka ce idrib kenan babu wata wahala to wannan babin in ba kai itikanin shi ba sai ka ga ana ta samun kurakurai inda ya kamata ai hamzatul wasli ai mata dhamma sai ka ga su ne mata kasara to ka gani to ai nan din ne ai to duk ana samun irin wannan matsaloli eh tunda abin ba an koma ne an koyi ka'idojin ba eh kawai dai kila ya je makaranta ya karanta littafi shi kenan ana samun irin wayannan kurakura ta ishe sa ba a son a ce mutum ya zama bai ma yiwuwa ka zamo ƙari'i ba ka zamo masanin luga ba can zamanin magabata an ka cewa ne ƙari'i ne to wanda yake da ilimi akan aujihul lugat an gane? eh وشذ بالهذف مر وخذ وكل وفشا وأمر ومستندر تتميم خذ وكلا تو وشذ ياي شذوزي معنى يا سابا مقاعدة daga cikin ƙa'idodin da mun ka ambata menene mur a yi umarni da lafazin mur kawai a ce mur bilhazfi sai a shafe fa'ul kalima mur ai kaga asuluhu daga amara ne mudari'insa ya za a ce ya amuru ko tun da fa'ala ya fa'ulu ne to samai jazimi to cire jazimin sai da kai da hamzatu akwai hamza fa'ul kaliba to kaga sai ka nemo mi hamzatul wasili tun da ya ka ka ɗaure me hamza to tun da ka cire ya'un yanzu kaga kana buƙatar me shine ai wasu sakinan ɗin da muka yi a baya an gane yanzu kaga sai ka nemi hamzatul wasili ko to kaga harafin da ya biyo bayan gare ta ita wannan hamza mi gare mimun don ba gare shi to sai ka wa hamzatul wasli dhamma sai ka ce mi umur wannan shine ka'ida wa shazza din kamar me yasa laraba ke ce amur suka ce to wannan shizuzi ne ya saba ma ka'ida ta asali amma tun da yaran su ne kuma shikenan sai ka bi su abinda a ka'ida in za a yi umarni da amara sai a ce umur to amma sai suka shafe fa'ul kalima hamza din ta farko to tunda an shafe ta babu bukatar magana hamzatul wasali kawai sai aka je ga ainul kalima shine mimun sai aka ce mur ina yanzu muna da ainul kalima muna da lamul kalima su kawai aka ake umarni da su kaga wannan ya saba ba ka'idar da mun ka ambatu a baya to shi ne ma'anar wa shazzaɗin haka nan wa huz shi ma shazza kaga shi ma daga akaza ne mudari'insa mine ne ya akhuzu to samai jazimi to ciri jazimin kaga sai ka ce o'o to wannan shi ne ka'ida to amma ba a ji laraba na faɗin haka ba sai dai su ce huz min amwalihim to ka gani eh to wai ma'ana ya shazza ma'ana ya saba ma ka'ida amma fasihi ne ga abin da ƙa'ida amma kuma laraba ba su bi wannan ba saboda wani dalili ko dai an duba kila lafazin ya yi musu nauyin faɗa uku kaga akwai asikalu eh eh haka nan wa kul akala ya akulu lam umarni fa uku tawa ba sa faɗa haka sai ka ce kul kaga ya fi sauƙi ko bai sauƙi ba eh to wannan duk shuzuzi ne me yasa malai faɗa ma wannan don kare baka ƙa'ida ka je ƙur'ani ka ga sabanin ta sai ka ce ƙur'ani ba daidai yake ba to shi yasa malai ma wannan karatu dan maliku kenan shi la yugadiru sagiratan wafa sha wa'amur to shi murɗin nan da mun ka faɗa in ya zan adafi ya gabace shi ma'ana sai da an ka samu harafin adafi sannan lafazin ya biyo baya to larabawa suna barin harafin wancan da sun ka shahida zu na fa'ul kalima hamza din to suna barin ta kawai sai su ce wa amur a halaka to me yasa ba su ce mur a halaka ba saboda wawul to suka ce tunda an samu wawul a dafi to a kyale hamza din tunda asalinsa lam ya mur to sai aka shafe harafin mubara'a sai an kabar fa'ul kalima sakina suka ce to tunda an samu wawul adafi shikenan sai a ɗaure harafin da wawul adab sai a ɗaure hamza ɗin da wawul adab sai a ce wa a gani ba a ce wa umur ba shi ne al'asulu eh in za a faɗi bisa ƙa'idar da ta gabata a baya wa umur tunda asalinsa umur ne to wawul adafi ta zo sai a ce me wa umur to shi ma yayi me kaga wa amur yafi me to wannan eh to wannan wafasha wannan yayi yawa cikin kalaman su larabawa ma'ana an ji hakan suke yawan faɗa amma fa wa murɗin kuma ya halatta amma suna faɗa haka amma ba da yawa ba eh eh suna faɗan shazi ɗin amma bai da yawa eh to shi ga eh to ka gani to sai ce wa mustandarun haka nan ya karanta tatmimu khuz su kyale hamza ɗin nan ga wa kula da kul wa kulli ya ƙara masa alim ne saboda wazani ma'ana wanga abu da an ka faɗa ga wa amur an ka ce wa fasha ko to banda huz da kul su kuma gare su nadiri ne ma'ana ba sa cewa wa a huz wa a kul sai dai su ce mai wa huz wakul kaga akasin wa amur to shine fashaga khuz da kul eh ma'ana su kyale hamzatul wasil abin nan kai fa'ul kalima din wannan hamza su ce wa ahuz ko wa akul an gane to wannan nadiri ne amma ga murkuma fasha ya yadu kenan me yafi yawa gare su su su biyun nan na ƙarshe shafe hamza ɗin ko da an samu wawul adafi sai a ce wa huz eh wa kun kenan shazi ɗin gare su shi yafi yawa shi yafi yawa su su biyun nan to shine tatmimu ɗin ma'ana a cika fi'ilin da harufansa ba tare da an shafe kowanne ba tunda kaga huz asalinsa ya a huz ne to da muka shafe harafin mubara'a kaga mun samu hamza sakina fa'ul kalima ko yawwa to ko da an sa wawul aqaf to shafe harafin da hawaye suke yi sai su ce wa huz wa kul amma saɓanin mur kun gane abin da yake nufi yawwa ita mur to ana barin hamza ɗin shi ya fi yawa amma dai dukkan su kowanne ya halatta ka faɗi fuskokin illa dai ka san wannan fuska ita ta fi yawa akan kaza kishiyanta nadiri ne su kuma waɗannan fuska kaza ita ta fi yawa kishiyansu nadiri ne saboda haka mur in ta sadu da wawul atsab to a bar fi'ilin ba tare da an shafe fa'ul kalima ba shi ne ya fi yawa shi ne kasura kenan sai a ce wa amur an gane amma ya karanta su ce wa mur wa mur hmm? yawwa amma kul da huz to su kuma abin da ya fi yawa shi ne a shafe hamza ɗin a koma mashi zuzi shi ne a ce wa huz wakul abin da yake shi kuma nadiri shi ne bar musu hamza ɗin shi ne wa musu tandarun ma'ana tsara nadiran cewansu wa ahuz wa akul to wannan kalilun jidda to nan za mu kwana insha Allah wani sati in mun dawo sai a shiga babu abin ya asma'il fa'ilina wal maf'ulina kuma za a baka ma'aunan ismul fa'il da ismul maf'ul yanzu kenan ka gama da da al'afa'al ka ƙetare fi'ili yanzu ka fada fa'ili da maf'uli سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله to sai an ba da kulawa sosai amma duk abin da ka ji yana faɗa ai ka tsaya kai rike shi to kuma shi kenan ba za ka samu matsala ba to assalamu alaikum wa rahmatullah